الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان من الشيخ يوسف إلى بهذا المعتد والسادس من الغرس الثالث إلى هذه السفر وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi muhammad ya da abin da allah tabbata a gare shi ya karba ya yadda min humul bida'a su ba da fansa su rusulonin وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام عند مزفلا لو نزل عذاب لعذاب تاسوك يوم بدر رانا بدر ما نجا منه ما نجا منه الا عمر ما وند زي كراعي في عمر اني ما ناكر معنا صلى الله عليه وسلم sanar da ya akwai wa'azozi ga wani ƙur'ani ma ya yi kwamfata a kan karɓar da aka yi wai lafi bayanan dai ko ma su waye a nuna a jini a fi sai dai a yi layar da su kawai ba a yi layar da su ba an karɓa a ce da an halatta kuma an yi faɗa kuma ranar uhudu an kwashi adadin su wa'anda suka fi su ba haka ya faɗa kana ya kuru dan dan ne yasa Umar ne kadai zai tsira domin Umar yana cewa utul kashe su ya Rasulullahi wala ta'khudul bida'a kakka karbu bansa wa kana Sa'ad bin Mu'az Sa'ad dan Mu'az ma ko ne girma irin na da Abu Bakar cikin ashab ya kuru shi ma yana cewa utul kashe su kawai wala ta'khudul bida'a kakka karbu bansa shi kuma ya ji shawarar wanda dai shawarar mataki har ga dai kafai ita tafi masla sa'ad da ne ma'amaru ma'amaru wake biya ma'amaru ya zantar da shi an zuhuri daga imamun zuhuri an muhammad bin zubair daga muhammad dan zubair bin mut'imin dan mut'imin an abi ya karba shi kuma dan daga babansa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yau ba badr ranar badar law kana mutaimu bin ajiyin hayya da mutumin da ake ce masa mutaimu bin ajiyin asali amma da yana nan da rai da wahabtu haula illa ina da na ba shi waɗannan mutanen masu koyi da na ba shi wa kana limu da ibn ajiyin ya kasance ga mutum mutumin addinin gidan nabi sallallahu alaihi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ijabatu akwai wato karɓarsa da ya yi da ba shi hanya da ya yi ma'ana ya yi wa annabi kirki to wannan kirkin da ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya mutu sun a maka da ya zo wajen ya ci gaba da mutu annabi ya ce ka aka da shirin yadda yawa abul buktari saboda abul buktari ya ce bai yarda da wannan wasiƙa ta zalunci da aka yi ba cewa ta afiyar wadda ta annabi ta aika kaza a kaza. Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ga abul muhsan kai ya kashe shi. Sai da yake yarda sannan aka a kashe shi. Kaga annabi ya rama alherin da ya bada. Wannan kuɗin bin ajiyar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ta fita ta ke karɓar addini maka kai zafi bala'i ya bala'i mazalla sallallahu alaihi wasallam ya tafi da'ifa ya tafi wani dokar gamin kusa da maka da'i domin ko Allah zai sa a bi shi kwanan ta goma a da'i to nan ta an mata a maka ai ya yi fita ya bar garin ai mun mun huta mun huta shi kenan gari ya gari ya zauna lafiya suna ta munna ila ma shi kenan daga sama zai kara dawa ba kuma ya samu wani sun bi shi ma zai ta zama a nan shi ke bala'in da ya tara a ɗa'iba ya fi na maka da ke mun yi a tafsiri jini ya fito daga ɗa'iba da komai Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo yanzu ya dawo ko kuma maka ba ta shigo ba labari ya kawo maka ai da dutse aka rako shi daga ɗa'iba to ya zo ya shigo garin ta yi kuma karɓu ba ko kowa gaba da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kogon hira shi da bawar sai ya zauna a kogon hira shi ma bai jin ba dama to sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum dan kabila kusa sai wanda Allah ya ce ina so in ba ka sirri ina so in ba ka aiki na sirri ya ce ka fara sai wanda Allah ya ce ka shiga maka ka je wajen mutum da ake ce masa a kanan sujini shari'a ka je wajen akanan din nan ka ce masa na ce ina so ya mun garanti ya shigo maka a yaran mu ne suwadi ya mun garanti shi ba na yana son shigo ya maka ina so ya mun garanti ya shigo maka suwadi idan ya yarda idan bai yarda ba ka tafi wajen su hailu jini amur wannan wanda aka kama shi a bajan sunna ake cewa cire hakoransa da kaza kaza ka je wajensa ka ce na aiko ina so ya mun garanti shi ko garin idan ya yarda to idan bai yarda ba to ka tafi wajen mu da amujina addini mu yi mujina addini ka je wajen ka ce masa na ce ina so wanda Allah cikin wa'annan shi ke nan ba mutum ya zo duk ya zo wajen a kanar sujin shari'a ya gaya masa ga abin da annabi sallallahu to an yi kawai da jiri ne ko sani ne a cikin su abokin su ne kawai na zo ba asalin kabila da duk da matsayin da na samu ya amani aboki ne kawai zan iya cewa neman garanti a kan waɗannan manya-manya hankali za su yi ko kai din ma da wasu jiri ne dan dai an yi kaza kaza ita ga ba zan iya da ya tafi wajen su haili bin amur su haili bin amur shi kuma ya ce ai mu bani amir ne bani amiru su koma su isa su yi garanti ga bani abu ba ya ce wa ya ajilanci na abu ya ai mu za ta yi wa shi bani amiru za su yi sarata ba ta gaba zai yi ba in ma dan su kudu ne suka faɗa ma dai ma dai ba ta ƙarya kaza to shi kenan ya zo wajen muslimu bin addini muhammad ya aiko ya ce yana so ya rasa yana yana aika aika aika nan ba ya fara kuwa yadda sai ya shigo ba abin da ina ya ana fita da bayina da duk abokaina da kowa ya shiga yaki kowa ya shiga yaki kowa ya shiga yaki ya zo ka'aba ya tsaya a cikin ka na jiya yace Muhammad da yawa garanti zai shigo duk wanda ya taba shi ya taba abin nan da ake da yake ya zaɓe ne kuma garanti ko wallahi ba zan wulakanta mutum da ya zaɓe ne ba kawai da zaɓe ne magana shi ko na yanzu wulakan da mutum da ya zaɓe ne ba aka je aka yi abu zahir abu zahir ya da garanti da imani ko garanti ne da garanti da imani da shiga ku ita garanti ne kawai ce to su ke na mun tsara wanda ka sani amsar ba wanda ta ta ba a ce ya shigo sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam shigo shi da zai duk suna rantsa da takobi Allah ya zo ya shafa hajjar al'aswadi ya yi sallah na fula raka a biyu sannan suka raka shi gida sannan suka koma wannan abu da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana nan sanar da shi ke jira shi ba ko ke cikin wannan manzo Allah sallallahu wanda ya ba an yi ka jira shi dan ba kai abu kai tafiyar sa da addu'a har ya san dai wannan addu'a nan ta ya kai ya isa ne dan Allah ta biya ta ya wallahi da Allah ya buɗa maka biya shi wannan kenan abin da ya samu shi ne wannan magana masalla sallah ne sake samu ibu bin damu ibu yana nan ranar zuwa yana kuɗi za a samu a wajen su kowanne darhami dubu hudu hudu hudu kowanne zai baya akwai ɗan gata ma ɗanin musabin umairu shi sai da uwarsa tambaya me kuɗi mafi yawa da aka taɓa fanka wani fursuna na kuran shawa da shi aka ce zinare dubu ta ce a kai shi zan bayar ma don san ba ba a wulakantacce ba ne don zama ba wulakantacce ba ne to amma duk da haka ga wa'anda kuma ma sani da abin da suka yi wa Allah da masu Allah ya kashe su ma ya dace amma duk da haka masu Allah ya ce ta mu je mu je na addini yana nan Allah ya na ba shi ya yi ma alheri wani karatu alamai ba su yarda da shi suka yi ba su yarda da shi kafiri ba zai shiga wuta ba a ba zai shiga aljanna ba kafiri wanda ba shi da la ilaha illallah illa man ittaqala inna rahmanu ahadan sai wanda ya rike alƙawari Allah ya ce amma duk dai al'umma ta yi ittifaqi ba zai yi ittifaqi akan la ilaha illallah ita ce wannan ahad duk dai mutum yana da la ilaha illallah komai zunubin mutum na sanne to kai da kanka yanzu abin ya baka ya yi da kai ga wani tsaban lalatacce shi dai la ilaha illallah nan kadai ake kallo a cikin sa kuma ta tantance ga wani ko mutumin jinki shi kuma ba la ilaha illallah sai da kanka kana shi rasulullahi radiyallahu anhu wannan wannan harantawa ko wannan mulkin mallaka na kaulan an haɗa baki akan ya ya yi wa shehu turani duk abin da kuma ina da farko ba abin da ba a yi ba a je gonan ya shi da kansa ya gaya wa wanda cewa wallahi in dai aka duk suna daga wajen kaje kai ba daga wajen kanin ba su min kirki ne da tsara kaza amma shi kenan ba kuma ya dinga shi shanun maulidi in shehu ya yi nasa bayan da yan uwa da sassa sai ka bai shau kai wanda ka sai fulana wanda ka shau da kina su fara kira su da kuɗin sannan kuma ga wani taimako shi bai wani abu shi ya ba wa shehu sham mun uku ne sham zai bi ta uku tun daga tun daga in ka tsallaka diga jirgi a daya kuma ka tsallaka titi inda masallacin idi yake inda ma'ahat yake inda kaza take sham ne na wajen har ka je jinginau tashar jirgin ƙasa shi shan ne shi shi ba shi rubuta da takarda da komai to haka shi shi ba sai na da ni da ba zai na zalla mutum wannan al'ajira ba yawon ilil mutane da yin bin ajiyo ba zai kula ne shi al'ajira ba to malamai sun ce musulmi yana taimakon kafiri a lafiya sani da haji ba wai aljanna zai sa shi ba ka amma zai iya fito da shi daga wata azabar mai tsanani zuwa wata karama azaba annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisai na tarar da wani a tsakiyar wuta na fito da shi ba a ba'iha ko ba gefen wuta na fito da shi gefen wuta ai an san samu ko an san samu an fito da mutum daga tsakiyar wuta yanzu mutamu din addini din magana zai rama masa zai rama masa za a fito da shi daga tsakiyar wuta a zo da shi ɗan gefe akwai ma wanda a ciki ya ma shi ba a wutan ma yake ba sai dai a ji a ego takalma a cikin wutan kamar dutsen guga sai dai a zuba takalma a wutan da jir da sana a ɗauko a sama a shirya wa ɗan sun ma a ɗauka a kuyi layi a yi yayi to kaga to ko kafin ya yi alheri dai alherin zai amfane shi zai sauko da shi daga babban bala'i na azaba zuwa ƙaramar azaba shi kuma musulmin da yake ta lalata kai da yadda za su shigar da shi aljanna amma kawai zai samu aljanna fanko ne fanko ne ba ba haka annabi lura ya ga annabi sallallahu alaihi gaya wa al'umma aljanna gona ce kawai kowa shi zai daka wa kansa yayin itatuwan da kaza kaza za ka bi ta aiki lalle da falalan da shigan ma da falalan Allah ya nan dai ya isa akwai mutane addinin lalle wannan abu da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Suka sha rawaito wani hadisin Bukhari da cewa shi Abu Lahab dan dariyar dan wuta ya tsala naran ta talhaz wannan dan dariyar dan wuta amma kuma litinin yana shan ruwa a cikin yatsa ana turfafa mana a gaji ba zai fita ba amma kuma Allah da iko ne kuma ya wani abu da abu kan ne ake kuma Allah da iko ne kaza kan wani wani kafirin in ka ga alherin da zai wa al'ummar nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummar nan kaza kaza sai ga wani musulmi kuma in ka ga abin da zai wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ai kai da kanka Allah ba za ki yi bane to ya kan nan da ya dan isa nan ne gejin da malamai suka tsaya amma dai akwai wanda su kukuna da maganganu da yawa cewa akwai akwai jannatul wa'adi akwai aljanna kyautar Allah haula ila jannati la ubadi Allah ne ce kai na nan duk ayi aljanna ban damu ba wa haula ila nar la ubali na nan duk ayi musa wani ya ka wani ya ka mata ban damu ba haka za a yi dan hankalta wani abu da wani da wani ba ban damu ba kamar da wani da wani ba a ce ban damu ba a wanda ce amma dai kan gajiya sai da la'ilaha illallah koja da la ilaha illallah ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah to kuma iya sanin mutum da la ilaha illallah iya addanna tabaqatu addanna tabaqatu hawa hawa ne hawa hawa ne daraja daraja ita ake da daraja a la ilaha illallah ma iya hawanka iya kaza akwai a kaya kulu akwai fa'adaman nahu ka yi ilimin la'ilaha illallah akwai kai ma'arifa ka zama la'ilaha illallah masu gaba kiya akwai Allah ka ce a kun Allah ka yi tauhidin manzo Allah amma an gaba kana la'ilaha illallah ba wani wani da an ba rayu ne ka rayu amma wannan wani kuma ko ne ba a wai ba kaza amma shi tauhidin manzo Allah kun Allah akwai zikirin zikirin farz kun Allah akwai waɗanda da jin gaba gida to mu ɗan kuma hadiyar masana da gashi ya bashi kuma ya yi abincin shi wanda kaza to irin suna nan irin suna nan famin kurma famin kurma jirgi yake ba wa shehu shehu ya kwashi mutanen gana wanda ya ga dama ya fita su hajji kuma mutum ya dinga ba da jirgi a tafi hajji to wanda zai hana hajji wannan ne musulmi kuma bai cuci musulmi ba da aka yi yanci a Ghana saboda shehu Ibrahim Abdullah ya ce duk wanda yanci ya same shi a Ghana ya zama ɗan Ghana ko a shi ya karanta ko bai za a ga akwai waɗanda ba security ƙwarai da gaske bai ba da kuma gawa mu a nan ko da ce kiristoci ma da ba wannan ahalin ta ba ake sani wanda wai ko da ba ma zancen ma ba ma guje aiki ko ana samu kuma wata matsala ce ta ba ce ta ba ce ta ka gani ma'ana to ina kuma in musulmin kuma ya kirki kaga goma da nono rai da nono kenan ba'ala to yake da mutum da addini yana nan wallahi da na bashi لو حطوا لو حطوا لو هؤلاء الأسماء تعالوا وإن مسؤولين وكان لمدعين من عديم عند النبي صلى الله عليه وسلم إجارة إجارة أخوي أريوة إجارة أريوة شيء كذا شيء مثل شيء يوم الصلاة صلى الله عليه وسلم إذا جاء الوقت المظلة إذا ومن الداعين إلى الداعين إلى الداعين an gama ne daga Zuhuri, shi kuma daga Sa'id bin Musayyib kala, Sa'id bin Musayyib ya ce, Abbala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-asra yawma Badr. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya amintar da ranar Badar a ba al-Badr. Manzo Allah ya amintar da aba al-Badr amru Amr ibn Abdullah bin Umayr. Aba al-Badr بن عمرو بن عبد الله بن عمير الجمعي manzo Allah ya amintar da shi wa kana sha'ira mawaki ne dalili kenan saboda mawaki ne sai kuma da mawaki mawaki mawaki mawaki babban in ya in ya bi alheri mawaki babban in ya bi sharri ma a sharrin ma babban saboda ana jin magana mawaƙi wata rana ɗan kwairo wanda Allah ya ji kanka ɗan kwairo ya zo ya kai da shau malam wata rana kawo zawiya Allah ya samu albarka shau malam kuma ga mutane ya ma alheri ba na wasa ba sai ya ce masa ai wa'azin da kai mana ai mun rike sai ya ce malam mawaƙi da wa'azi kuma kamar mutane ba ai kuma ai ka yi mana wani babban wa'azi wanda mun ce ke malam ko za ka iya gaya mu wani wani ke bari ka ce kowa fata ya sani kowa gyara ya sani duk wanda ya gyara ya sani duk wanda ya fata ya sani هو الذي عليه هو يعمل مثال ذرات خيرا يرى هو يعمل مثال ذرات شرا يرى أي هو الذي عليه duk abin da ake faɗa kenan a gyara ka a mata a ba mu sai fata ya ta ku je gyara ya ta to kaga to yanzu wannan magana a jika a bakin mawaka a duk mawaki a dinga sa ta a rediyo a dinga sa ta sai ta bi tasiri akan wanda wasu ma magana ba ta kai ba wannan kenan sannan su kuma larabawa da mawakan su ne malama ilimin mawaki na shi mai hankali sanin abin da zai je ya zo in ma shaidanin ne ya iya shaidancin kwarai da gaske ana tsoronsa. Ai, kamar shi maroki ne, ko yanzu, ko mu yanzu mutane suna cewa ai rasuwa irin wa'ancan maya mawakan irin su dan maya yawa shi ta arewa da Nigeria ba su tabarkaci. Ta lalata, amma da da mutum ya yi ko sarki ne ko gauna ne ko waye wani mawaki ne zai tashe masa. Na ran madarsa sauran ya ɗaure shi a wajen nan. mawaki ne kuma ya iya faɗar abun wanda ba ita ka wanke ba ya iya faɗar abun kuma ya san kan abun wanda kalma ɗaya mawaki ne faɗa sai mutum ya kasa fitowa mawaki kuma in ya gara ka shi kenan to yanzu tun da mawaki haka ne to ga wani mawaki an kamo shi yanzu annabi ya ga ya saki mawakin nan zai je ya sako da musulunci zai je ya kai wa musulunci waka zai kai wa yaban annabin zai ta wannan zai sa addinu da yawa za su ga musulunci kabila za su ga musulunci duk gaba ɗaya to saboda wannan annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya masa dan musulunci duk gaba ɗaya kuma wawo din da bashi sana'ar ta ce wannan sallallahu alaihi wasallam ya haka wa kana sha'ira mawaki fa ta kawo rasulullah sai manzo Allah ya yanta shi wa qala sai da manzo Allah ni kansu ba na ce yawan al'adar maroki wannan ma bai biya yi ba ba to yaya na biyar mata fa a gida kuma mawakin kenan haka wannan shi ne maroki kasa cewa ya da kama maroki kuma bai ba muktar bin al'ami duk da ilimin da kaza shehu jalla an ya ba ma'aikata shehu jalla ya shi ya shi ya ya cikin ma'aikata sannan ga muktar bin al'ami ga ‘ya'yansa su zo, sai waka, sai wa shawar Ibrahim waka, ta azurta ubana, ni ma ta azurta ni, ta azurta yana, Allah ya tada ranka ka azurta shi ko tina. Ta shawar Ibrahim da to abin ba karewa ce na. Lauci na ko Allah ya tada ranka kuma ka azurta shi ko tina goma, sai wa yadda to an shiga uku. Zamanin ba karewa ke Wannan shi ne mawaƙi. sai da maza za su zalim faƙala ni gamsu bana to kuma wannan da yaya mata biyar zai ta labun na shekun ba su da koyon fasan sattafiya a yi sadaka kuma a kawo sadaka kuma ai mutum da aka tsayar da shi daga mutuwa ba wai mutuwa wanda to kuma a kawo sadaka sadaka ba sai yanzu ba sai yanzu ake roƙon sadaka ba da jikokin annabi ƴaƴan annabi ya kuma sun gaya yanzu fasan sattafiya alaina amma dai mutum ya zama yana da shi kuma ya mai da ita sana'a yana da wannan shi ake gudu amma mana shi dole ya nema dole ya nema to kada zazzabiya to kai mun sadaka kada zazzabiya a nan yin nan kuma a gare su ma kai mun sadaka ya muhammad ya kai muhammad fa fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya a kawo abu kaza a bashi wannan halalan Allah kaga fa mutumin nan a wajen mutuwa fa yake kashe su ba ake a yanzu an yanta shi da aka yanta shi ma ya ce to a haɗo da kuɗi kuma yanzu kuma an haɗo da kuɗi an ba shi kaga yanzu in iya hankalin mu ne na to ya za a yi to so yadda aka kashe su ma ko kuma su ko yanzu ma su aka ko kuma da aka ba shi aka ba shi dai babba ba shi in dai babba ne akwai hidimomi da yawa shi ka na maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ففعل رسول الله كما قال يا باشا أبدا لا أجي أكي ويا أماتا يا أمة وقال أبو أزد إيه أبو أزد أن يتشي مواك مواك وإيسى موثقا تظن باك على الأول لا أقاتل لك بذن آل يا كسر هذا أبدا wala uksiru alayka abadan kuma ba zan shiga cikin masu yakan ka ba ba zan shiga cikin masu yakan ka ba abadan ma'ana zan yi ruwan kima ya yi da kokan jiba shi da shi zan jibi shugaban mahasa na zai da tsari ranar kan zaku da shi da mata da aka sa a cikin gida amma bakinsa ya fi kowa kan ji bakinsa ya fi kowa kan ji ma'ana ba zai yi waka ya zagi annabi ba ko ba zai yi waka da zai ci a zuciyar laraba ce za ki yanzu yanzu a haɗa wa annabi ya yi bai wannan ya yi a yanzu wanda ya kashe bakinsa abada a arsalan mu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kana a bashi da hanya Allah ya kiyaye raka shi ma Allah ya kiyaye Adam ma kana da Quraishi ila Uhud yayin da yakin Uhud ya zo Quraishi yanzu kuma shi ibn ibn Musayyib zai ba da labarin mutum mutumin yana warware a kawai yanzu ba a wannan yakin ba shekara sai ce tak to da Qurayshawa suka fito yakin Uhud shi ba shekara ɗaya kawai aka yi da Abu Safwan sai Safwan bin Umayya an kasa baban Safwan sai Safwan ya zo masa fakala sai ce ku kuruji ma'ana dole ka fita da mu kai mawaki za ka waƙoƙin da larabawa sun ta za ta zaji a ji daɗin fansa kai ma kana da aiki kuma ƙila mayakin ne ko ka fita tare da mu ko kuruji ma'ana ka fita tare da mu ka ƙara sai ce in ni ka tsaɗai muhammadan mawaƙiƙa da ba zai yi ba na ba manzon Allah alƙawari na ba muhammad alƙawari Allah u'asiruhu ba zan yi ake shi ba wala usiru alaihi abada ko ba zan shiga ba zan yi yawai sa makiyansa ba mayakansa ba wa kar manna alaina iya mun falala sai mun baiwa ya ƙyanta ni wannan ya munna alagari da yi wa wani na ranar badar azalla da yawa muhammad da yawa wani na baiwa irin wannan ba hatta kasa da hu wanda aka kama a rabbata ko dai ya kashe shi au a kaza min wulkida ko kai karfan sa wajen sa ni kadai aka yi tsari na ce a yana mata ma guda biyar ba za ka ya kuma kawo wannan ba zan iya yaƙarsa ba Wanda mina sabuwanu hanyar da ala banatu mu ma'a banatu cikin kutula. Sai da ba ga yanzu zan ba ka kaza na kuɗi. Yar kuma mai neman kuɗi kenan. In kuɗi ne kawai a gaban da shi ba, kira ga wani ne. Ba dai kuɗi ba ne zan ba ka kuɗi da yawa. Ba dai ‘ya'yan kamata guda biyar ba in an kashe ka kuma ‘ya'yana. Duk abin da zan yi wa ‘ya'yana zan mu. Wa in asha in kuma ka rayu a haɗahu malan kafira zan baka kuciya mai yawa la ya akulu huciya da huciyar da iyalin ka ba su kashi ne ta ba zan ma arzikin da biliyan ka gaba ɗaya ba ta iya kuma shi wanda ba wannan mai kuɗi ne ga iyali zai iya wannan ko ka yi wannan shi ke nan ba mu ga zauna ba ake ba don su ake a'udhu billahi dama nan su ake su kuma zai kaɗe za ka bayar ne wani alkawari saboda wani alkawari tsakanin mu shi kenan bakara da abu azzata sai abu azzata ya fito ya ji wani araba ai fa ya fita ya dinga yawa larabawa waka kaza ai shi kenan kafar laraba ta dinga mu su waka ji babban bala'i in ka musu da haka in kana karanta abubuwan qur'ani alhamdulillah Allah ya dauke waka ya ka qur'ani din sai dai waka ta alkai amma har yau zafinta yana nan alherinta yana nan kabila guda sun ji shaharar laƙifin mustafa da uruji kabila guda a misaliya a wulad jaman shaharar laƙifin mustafa gaba ɗaya suka fi shehu zura da kawar mashaba'i kafin fatan da ya tafi cewa wai ya yi ce ruju'i misal fafuza bin hamada nazila ilal malai da alafu wai kaburu wannan abun abin su ba ka tana nan har yau a wajen a cikin nan haka rada abu a zafi dole araba yana kiran laraba waya a shuruha yana tara la an da mutum da ta yi cewa bai shiga ba amma yanzu shi ke taruwa annabi ba da dindina din ta larabawa sun makara da ma quraish sannan ya fito da aka quraish yau ma uhud ranar uhud ma usira duk da karyewar yaki duk da abin da ya samu musulmi mutanen maka suka koma gida lafiya amma shi sai da Allah ya sa a kama shi saboda shi na ka cikin daban ne ka shi da Allah sai da Allah ya sa a kama shi ko ku sai ya kama shi wannan yin kusar gairu gumin kusa a kama kowa na kwarai shafa yau ai ma ba wai a kama su ba ai su ne ma ba dan Allah ya kiyaye za su kama musulmin amma shi sai gashi Allah ya danka wa annabi shi a hannu kamar yadda Allah zai faɗa sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ya Muhammad inna ma karatu mukuraha wallahi dole ake mu na fito ba ni na fito ba dole ake mu wani bana kasan bana ce ma ina da yaya mata biyar wa zai abu mamnun alayya kai mun bai wa irin wancan ka ƙara yan tani ka ƙara rasulullah sun zama zalla ya ce aina ma ɗaita ni min al'ahadu wa nisa ina alƙawari da alƙawari dai da ka bani wancan sai yanzu za ka kuma cewa za ka kuma bani na wallahi na rantse da ubangiji ba za a yi haka ba na wallahi na rantse da ubangiji ba za a yi ba la tasu la tamsahu adu baika bi makata ba za ka je ka shafi kumatunka ba a maka ko ya harka ya kuda za ka je ka shafi kumatunka a maka ba ta kulu tsakin su bi muhammadin mara kai na rinjaye muhammadin sau biyu yau neman wayo sau biyu neman a bazar neman in yi kuma kama ni ma zan masa ai wallahi an gama ba a ƙara haka ba wannan ba zai yiwu ba an karɓa ne daga zurri an sa idi min musayyin daga sa'idu dan musayyin dinna an karɓa ala yace ala nabi sallallahu alaihi wasallam yace masa innal mu'mina mu'mini la yulzabu min gudurun maratan ba a tsaran sa alaji to haka ne da ai wallahi ba zai ta kuma tsara ta ba ya asim ya kai asim bin sabit addinu fadlukun qahur sada shi ka da kuya ka da kuya فقدمه عاصم في عاصم يبتدى الشيخ فبعد فضربه او يد كليا هذا يزوانا inda dai an ce duk littafin malamai in ka duba sai sun ce ajar karatu ne a cikin sa da daidai kowa ya ba abin da wani ya daga cikin abin da ake so hukunci yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa alkhairi yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hukunci shehu abdullah an akwai wasiƙa da ya rubuta akwai abin da ya samu shehu abdullah yake cewa abu uku Allah ya nasanta cewa duk wanda ya yi shi kansa zai kare ba a kan wani zai kare ba na ɗaya zalunci keta bagani ko bagani ɗin nan shi ne suka ce zulmi zalunci ko kuma a ce mai keta. Malamai sun ce karkashin wannan zalunci din nan abinda karkashin wannan kalma ta bagayo din nan akwai abubuwa shi ainihin zalunci din da aka sani ta zalunci wani. To za a ga ya sha wuya za a ga amma kanka abin da ya gargaɗi da gina ramu mugunta wanda ya gina wanda zai gina ya gina iya wuyansa saboda shi ne zo ya fada. sannan alkuruja alal kanun sannan ka fita daga constitution din ƙasa kada daga fita daga na Allah dama wannan asarar yake mu yanzu ba na Allah sai dai constitution din ƙasa to shi kenan ba dai mu ne ƴan ƙasar mu ko muka shirya abun mu to ka keta shi ma kayi zalunci kayi wa kanka sai Allah ya taimake sai Allah ya taimake kasar a kanka ta daga constitution din ƙasa sai girman kai ba a kan gaskiya ba ba gaskiya za ta bi girman kai sai istidala kan ka hau kan mutane kan da kai kowa so kake ka danne shi ka hau kansa wannan ba duk ana ce ba ba kai yana kace sai shige iyaka shige iyaka shige iyakan nan ba ko a cikin alheri shayi za a sha a al'ada suga kwaya jiji za a sa ko a al'ada cokali ɗan ita za a sa a ragar sani da kaga da kibanza sani da kaga da kibanza a zuwa shi cokali biyar ya yi kyau dingayi kan shiga kira ne yanzu cutar suga yanzu yanzu cutar suga za ta kama ta ko kuma ga abin da to je irin wa'annan duk sun faɗa to duk mai yin wannan kar ya ji daɗi abin ya samu wanda yake yi wa a'a abin zai dawo kansa saboda Allah ya ce inna ma bagarikum ala anfusikum eh kenan sai makirci makirci abin da muke so makirci ya wuga da ruwan haɗa ma gadar zare da ake cewa ya afka ko ka yi murna ko ka yi murna ya afka wani abu ya samu to ce mutum biyar ko ka yi murna ya afka a ciki kai yanzu kai ma za ka zo ka afka wani abu ya faru a kan wani babba duk manya suka haɗu a Ghana har zai sai da aka dawo shehu ya kori babban shehu ya rubuta ya tuɗe babban sai gaba ana ta munna ana zauna an ce shehu ya kuku gano yake ba ga wata tsaba sai za ka ka sai ga shehu kan aure ya dada ga yawa ne sani ai ta faru ta tsari lafiya ai an gama kaza kaza sai ga shi da kuke mun nan sai zuwa ya bakin ramu ko kun tura shi kuke zuwa ya bakin ramu ku ne kuma kowa ya ji wata bayan ku ya fasa ya fasa ba to kake mun nan ka ka shirya wa dan uwanka kada sai to kai ma gwara ma shi kai ka shirya ma kada sai kai ku yanzu Allah ne zai shirya ma kada sai wannan kenan to shi kuma wannan wala yahiqu wala yahiqu makaru sayyi'u illa bi ahad mummunan makin su masu yi ba zai amfani a kan ba zai kewaya ba sai a kan su zai samu sai warware alkawari na kasul ahad warware alkawari shi alkawarin nan na bin ƙasa ne ko na bin shugaba ne ko wani abu aka shirya na ƙasar ahad warware alƙawari ko warware ciniki aka kawai an yi ciniki an gama takarda kawai da za a kawo kaza kaza kaza kawai ka ce ka warware saboda wani ya zo ya baka wani abu shi yana daga cikin warware kasuwanci ko ko an rasa wa hannu za a yi kaza ai ga abin da aka shirya za a yi duk an rasa an yi kaza abu ya yi ƙarfi kawai ka warware a dawo biyu duka baki da to duk dai yarjejeniya da abubuwa da duk wanda ya warware shi kai ya yi murna abu ne lalace za ga abin ya lalace kwarai da gaske amma kai ya yi murna kan da ya warwarewa abin zai iya ci gaba amma shi kuma ya warwarewa daga Allah wa man nakasa fa inna ma yanqudu ala nafsi wanda ya warware a ce kansa ya warware yanzu ka wannan mutum abu mamaki mutanen masa a zahiri da su suka nasara ma a yakin Uhud amma Allah ya hana su kama kowa ma na musulmi ba wani fursunan musulmai da suka kama a karkashe musulmai dai saba'in da wani abu da a ba kama fursunan ko ɗaya ba to ai abun mamaki ne yanzu a ce wai musulmin da su Allah ya kiyaye ma su kama ni su suka kamo wani ya aka yi aka kamo shi Allah a riga shi kuma Allah ya danko shi a hannu ya danka wa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya kashe shi Allah kamar da wanda Allah zai fara idan mun Allah ta rabu da kai fa kaddama wa asun fadara wa unuka asun ya mi kashe ya da juya ta alu suka ce wa amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam yau ma badr Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi horo ranar badar bil kulai bil qulub da hijiya badar hijiya a cikin rijiyoyin badar sai da Allah ya gani ta bai zurfi za ta iya kiba mutane da yawa za ta yashe a yashe ruwan da yake cikin sa sannan aka yashe an tuga wuya a yashe ruwan da yake cikin sa aka yashe sun ma amara jirka tila sannan manzo Allah ya a ego ga wakin kafiran fadu fadu ne duk aka tura cikin rijiya aka tura rijiya a cikin sa kulluhum dukkan su illa umayyah bin kalab sai umayyah dan kalab wata ruwaya mutum goma sha biyar aka tura inda yanzu dai rijiyar za ta ci mutum saba'in da wani abubuwa ai zurfinta da abin amma na wani abu ne kuriya za a yi kada tunda rijiyar sahara rijiya ce za a ganta yanzu kwallon rijiyoyi a zami a da zubur daga irin sani da kama kaje inda ruwa yake sai ka yi tafiya mai nisa to bari a ce kuma rijiyar sahara suna wajen sahara to wanda za ta za to bari ma dai ga waki ya ce aka tura su duka ya isa فطرحوا فيها كلهم اكلوا فاتنك دكر الا اميه بن خلد كاميه بن خلد فان kana musallila mutum ne mai kiba in ta faka min yau biyu kafin a gama yakin badar a yi wannan ya ya kumbura ya rike kafin a gama فلما أرادوا أن يلقوه لأن سكين لكم جيبا تأشكي ريجا تزايد لأمه إنما سيكي كي كون في إذا أعطى كوي سيفر فلا تعتاني شايبو قطع أصلاما هذا إيبو قطع أصلاما كل جزء al'umma ba mu musulmi kadai ba duk al'umma sun haɗu cewa yana daga cikin bawan Allah dan ya mutu sun tafi cika lalacewa da wuri ba Saka ce ta Allah nama ya lalace ko ya banza. Amma da al'umma sun ta wanda ba mu musulmi kaɗai ba, ba bare mu musulmi cikin annabawa, cikin magadan annabawa, cikin mahaddata Qur'ani, cikin malamai na Allah, cikin masu kiran sallah na Allah, cikin ka wannan jikin. To kai ma ce ka je ka ka kalli ne, ka kalli ma da Allah, to kai ma ce ka je ka kai ma da shi ne. wannan jikinsu bai cika yin wani abu ba duka ba duka in dai na Allah jikinsu bai cika yin wani abu ba wannan ya to amma jibishi ba a gama ma yakin ba amma cikin sa duk har ya har ya tsawon ya ya ragargaje ya cuci Allah da ba shine ne gidan Bilal ya cuci Bilal shine wanda ya dinga shine wanda ya dinga kasan Bilal a cikin garwashin duwatsun maka har sai an ga man jikinsa yana ko ko ya gasa shi a wuta sai an ga man jikinsa yana wato shi ga yanayin da Allah ya yi shi ba ga shi na tun daga nan duniya an ga ya gargaɗe Fata zaya da na'amu naman sai kake ce sai kake ce fakalan nabi sallallahu alaihi wasallam utruku ku bashi amma maka sakawai wannan zan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kutubat manzo Allah ya kalli kutubat yujarru ana jan sa ila qalbi zuwa rijiya babban ne a baka babban kafiran ne wata dole rabi'a wanda manzo Allah ya ce da akwai alheri a cikin kafiran da ne zan samu mun nan shine wata dole rabi'a shi yake cewa ka shi yake cewa ka ai kaza kaza amma dai wai sabi dai da karya bali abu da raina shi ni yanzu in ban ba ai abu zai raina shi kenan ya kawo kansa cikin wannan bala'i ya kaza wannan ma wa'azi ne sai ka ba Allah kowa ya dinga tuna shi kadai ne je kabar ya kwanta gaskar buwani ka bona alheri haka ka je ka bona ashari ka sha wuya kaza kaza ko ka ce ainihin ban yi yanzu za a ce kaza kaza kaza ina kai ka dai kuma baka san kabari ba shi da daki ka ce fitila kwanta rufe da bargo kulle ko ba su da barko to yanzu ina wannan nan yanzu ina ina wannan nan sai kan kai kare ko ni ne wani ne to ba ce ba shi kuma yanzu ina kici yanzu ina mukafa ina kaza kaza to kamin da yin haka to mutum yana yin haka sai dan dawo a ce ko ko mutum yana zuwa makabarta ya ga yanzu ba a cikin kabar ya ka ba amma duk tsoro ya kama da rana ma kenan to ina kuma ya shiga makabartar da daddare daga bangon makabarta ka je ƙarshen ta kare kaɗani. Yakin kotu yana jirgin wanda yana daga kawo a jeri, jin ka duk zuciyar ka ta yi wani abu. Akwai mutane ma da suke haka kabarin ma gaba ɗaya sun zuciyar ta wani abu sa. Sai a ɗan rufe su da jiki da ɗan ji. Toto ya kaza, ko da ko Allah. Ko ta bayan Allah. Mutane da irin wannan abubuwa. kuma zalla ya ga usbatu din nan yusabu ana jansa ila alqalibi zuwa rijiya wai an dau mutum ya girmama shi wa kana rasulan jasiba mutum ne mai kauri shi ba fi waji ya asabul judari a fuskarsa akwai gurbin agana da yayi cuta ce mai sa kuraje kaza ta wanke fara a ga alamar akwai alamar a fuskarsa haka gayyara kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi haka gayyara wasu idunu sai fuska ɗansa ta canja hankalin ɗansa ya tashi ga shawarar shawar su ne ga da ake jan ubansa kan abihu zai fada shi ne abihu zai ba babba ne a cikin sahaba fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa ya abahu zai ba ya kai baban mu zai ba ka annaka sa aka ma asaba kamar abin da ya san babanka ya tayar ma da hankali ba abin da ya san babanka ya tayar ma da a kala na wallahi to wallahi ba haka wani yaro ba na wallahi ya rance da Allah ba haka bane ya rasulullahi walakin sai dai cewa ni ra'aytu da abi akala na san ba wannan naya da wani irin hankali na daban na san da hankali ne yana da hankali ra'aytu da abi akala na san ba na yana da hankali wa sharafan babba ne da yake tsoro da yake ya faɗa abubuwa da yawa ya ce a kyala muhammadu in ya zama babba neman ne in kuma ƙarya ake yi ma wani da laraba sa gudu da shi kenan Allah ya kiyaye haka yace shi duk abin da aka faɗa shi maganganun suna nan da shi kullu arzu an yi hadiya mullahu suna ta ƙaunar hankalin sa zai sa Allah ya shirya da shi da iya yin tunani kuma wannan alheri da aka yi ya kashi a kansa duk abin da kake kira alheri irin abin da yake yi to me ya bambanci an yi ce wannan abin abin amma dai ibn hamdaniya abu jahil shi ya jawo masu waɗannan abin da an yi hajjau ila islami falan ma a kaɗa abu yayin da musulunci ya kure masa zalika wannan wara aiki ma a saba mu daga abin nan da ya same shi ka san wata wannan ne kawai ya tsaya min da hankali ya rasu da amma ba wai al'adalla ya nesa da shi ala abubakar sai dai na abubakar ya ce kana wallahi wallahi haka yake ya rasu da kana wallahi ya rasulullah abu kafin ashira shi ya fi kowa kiyaye zumunta shi ya fi kowa kiyaye jama'a yin gairi ga wannan sa wa kad kana karihan bi wajihi shi ya fi kin abu a yake ka din duk wannan abu da ake yi shi ya fi kowa kin wannan abu walakin al hayy sai dai halaka mummunan karshe a wurin da Allah ya bada kyakkyawan karshe da ake cewa to shi abin da sai na wuce to sai dai da mummunan ƙarshe kuma ko masalin su da mummunan mutuwa da halaka nan da mummunan mutuwa abin da ya kawo shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah yake alhamdulillahi allazi na na goge wa Allah wannan ja'ala da ya sanya kadda abi jahal kuncin abu jahil alhala shine mafi kankanci kuncin da yake dagawa Allah ya Allah ya sa shine mafi kankanci wa sara'ahu Allah ya kayar da shi washafana minhu Allah ya warkar da mu daga cutar da ya dinga cinna mana a kirji yanzu Allah ya warkar da mu to na gode Allah iman alhamdulillah da zika tana fulani yau ce ya ya saka yau ce alhamdulillah da zika tana fulani wa fulani wa fulani alhamdulillah alhamdulillah ya insha Allah kalan tawafu fil qalida inda aka koya su gaba daya a cikin rijiya wakar kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kuma alaihi ma zalla dama abu a dure su ma ya kai kyau ya biya gan su wabu musabaru da dukkan suna kwace an kada su matsatsi wa abubakar ya kubiru hubihim batula batula yana abubakar yana gaya masa su wannan wane wannan wane wannan wane duk yana abubakar ya san yana gaya masa sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kuma manzala ya ce wannan wani matsala ya hamadu Allah alhamdulillah alhamdulillah ya hamadu Allah wa yashkuru yana gode wa Allah yana gode masa wa yakulu yana cewa alhamdulillah allazi anjaba ma wa adna gode wa Allah da ya zartar mun da abin da ya alƙawar samu faqad wa adali da qaifatan da dama Allah ya mu alƙawarin ko dai mu samu kasuwancin nan ko ko mu samu ganima ya yi ga Allah dan yayi kuma na ga mu ga Allah dan yayi ala yace ثم وقف رسول الله أن أولي سأري جادك ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يتأي أباك ريجا على أهل القريبة أبو سامة سنة نسك ريجا فناداه رجلا رجلا ما زال يدين كلا رسول أي أي أي أي يا أتبة من ربيعة يا كي أتبة أب ربيعة يا شيبة من ربيعة يا كي شيبة أب ربيعة ويا أمية من خلدي يا كي أمية أن خلدي ويا أبا جهل ibn Hisham ya ababan jahilci dan Hisham sunan da Abul Hakam amma dan Hisham hal wajadtum ma wa'adakum rabbuka kun samu abin da Allah ya kawarta muku kuna halala da yanzu kun sa yaya kun samu abin da Allah ya kawarta muku da lalace dai ga tsara a shi a akoshi shine ita kuka ita kuka za kuma ita kuma ita kuka kai iblis waliyan iblis ne ko da waliyin Allah shi kuma yana abu to kun samu abin da Allah Allah ya alƙawar ta muku inni kar wajen su ma adam ni dai na samu abin da Allah ya kawar samu. Hassan da gaskiya, digital kawo tub da mutane, tub da kun kun tulli na biyu kun tub da mutanen da suka zama zuwa annabi. Kazzabtu ni kun karyata ni wata da kalina wa'yansu wanda ba su da wata alaƙa da su. Suka wasu kan imani da ni. Wa a karantu mu ne kuka kore ni wa awa ni nasu waɗanda ba su da alaƙa da ni sai ka addini nan ko kuma suka taro ni suka ta wa qatal tumuni kuka yaƙe ni wa nasara ni na su da ba da wata alaƙa da su suka taimake ni duk da ku an ya rasulullahi sai na umar ya ma aikin Allah suna ce kauman bana yanzu da yana suka mutu za ka dinga kira gawaci ne ba suna ka dinga kira ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi قد علموا ان ما وعدهم ربهم والله sun sani suna jin jin abin da nake akwai waya ma gam da aliya manzala sallallahu alaihi wasallam wallahi ka kuji jin abin da nake ga mu yanzu yanzu su sun fi karfin wannan kunnan ma yanzu su da ransu suke bi muka ko da ran nan jin ran mu shi yake wannan abubuwa duk wannan abubuwa da aka tattauna a batun rediyo idan ba batun ko ba electric ai duk ba ko ba zai yi ba yanzu aka sa fa to yanzu da elastic dukkan ji da gani da wannan abu da muke yi da wannan jini da yake buga sun sani da rai abin a rai yake shehunan sun ce kowa ya iya yare kowane yare ka iya yanzu aka da kaje koya kamar karkaɗewa kai waye ya iya wannan ran naka shi ya iya duk da wannan ran dama azalan Allah ne kuma a haɗa gudun mujanna da abu ɗaya ne dukkan ba ka ba komai ya iya ya taɓa iya ganin muke ganin ko mutane aljan ya iya komai sabida ran ne mafi ila ya iya sabida ran ne to mu ba da za mu fita daga wannan jikiran mu ba zama aljannin kanmu amma mu da ita kalimomin Allah ne idan da ma'arifa sai mu zama mala'iku ba aljani ba idan ba ma'arifa sai ya ɗan jikai a zama aljani aljannin ma ba na kirki kuma aljanna akwai na Allah wanda su yanzu hukuncin mala'iku ne ma'ana hukuncin rujin tsarki ko hulkunci ruhin tsarki yanzu duk abin da yake hana mu wani abu wannan jiki da wannan horon jiki da aka saba amma da an zare jikin wanda zai ce ba za a kira matacce ba sai mai rai wrong da yi daidai ba a yanzu matacce shi ya fi mai rai ma inda yanzu mataccen ba wai wannan bugun da aka buɗe yanzu ransa yanzu mutalaki ne yana safurin shi a ko'ina yana aiki a ko'ina yana jin komai yana jin na ko'ina yanzu idan mutum ya hawa aljani Allah ya kiyaye wani yana magana ya ka ja ba ta amsa zai kallon sama ba ka kusa wanda in ne da jiki da kawai zai iya wannan ba to in kuma sun ce a ai ba a kiran mai rika ba a kiran kai mai rika ba a kiran wani sai Allah to in Allah ne wannan tsari ba ruwanka da ko ne da ba a dai Allah ka kira ba amma kuma Allah ne ke karki wasila kun ta Allah ne ke karki wasila kai yanzu da matattan da mere kai a wajen Allah duk ne a wajen ka ba dan ma Allah ya ce kai tsari ba da ba ruwanka da da mai ran da matattan da da duk je wata hanya da za a biyo shirye ne ba karatu ne ba jahilci jahilci Allah ne ya yi tsari da su al'ada dan adam ce da kaza dole ne sai a yi kama kafa bayan Allah hadisi masalla salata idan dokin ku ya fata a daji ko ya kuma ka ku ce ku bayan Allah da ba na gani ku taimake ni Allah yana da wayansu bayi da ba ku gani sai ku ce to da ku gani to a ji a tawassi da bai wanda kake gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin da aka ga ma shi Allah bare shehu da daga bare gauci da rayuka kaza kaza duk abara wannan suna ji matacce yana ji da komai kuma alhamdulillah sun daura kan wani abu din nan turawa likitocin america sun tabbatar da wannan bincike da suka yi sun tabbatar cewa matacce yana jin abin da ake saboda sun ɗau wata kwakwalwar matacce sun ga kwakwalwar tana bugawa na cewa yanzu ana jin da wannan irin wani abu sai dai mutum yana jin abu shi ne magana ne ba zai yi ba sallah sallah da fada mutum zai yi tafiya takalminsa kuma kan kudin da ya mai ihu a kansa kuka dai na musa a aliwa da kuna tattarsa. ya san waye ya san duk abin da ka faɗa ya san abu kai kana ganin to yanzu an ce yaran shi kenan yanzu yana nan cikin ɗan wannan matsatsiyar ƙasar wannan duk wani magana ce da ta fi faruwa ta kamar wa Allah to shi gaba ɗaya abu kara to abin ya fi ƙarfin hankali kai ma yanzu kai din kai din Isma'ila ai kana cikin wannan kurkiyar da to ka ji kama su ai ran yana cikin wannan kurkiyar jiki din ko to ka ji ran ya mutu sai dai an tsara shi lafiya ta kan bari kaza kaza ko kuwa in wani abu ya faru ko ka kwanta baka ci ba ka danne wata jikin ka dan danne ka ji ka danne wani abu ka ce ai addani ya danne ka kai ne addani sai ka danne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a duka kwanciya da bangaren ta mutan sai su ka zama a sama ita ce rai ita take buga jini kwanshin din jini din to sai ya zama ba kai nauyi ba da an ɗan buga wani abu sai ka tashi da an ɗan kira ka yi ka tashi amma ka kwanta a kan zuciya a kan halitta ma shi ka wai kamar ka danne zuciya kamar ka rufe komai baccin ka ya fi nauyi akan wanda ya kwanta da da hannun hagu wannan duk dai abubuwa ne abubuwa ne sai a ƙara ciki da adana. Sun san abin da al'alimu an zama wa aka bu rabu da hasu wala yi sun sani abin da ubangijin su ya alƙawar da musu da siya alu suka ce wa kanai nizamul qawli karyewar kafiran wa tawallihi da gudunsu ya zama dina zalati shan lokacin da asu rana ta karkace daga sama ban karfe sha biyu da wani abu tun da safe aka fara ake yakin amma sha biyu da wani abu kafiran suka kange suka suya da wata wani gina zanen su shan a kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zauna a badar din wa amara abdullahi bin ka'ab saboda abdullahi dan ka'ab bi qabdil gana'i mai tara ganima wa hamdi hada daukar ta tura ta gaba wa amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam na fara fara da yayin ruwa yin jama'a ne a kaji da sahabbansa an yi inuhu taimake shi hasan dan asra manzo Allah ya kalla da asar a nan badar cikin badar sun maraha sannan manzo Allah ya bar filin badar ya tafi ya bar filin badar fa marra bil asfi ya shige da wuri da ake cewa asfi wuri ne kwari ne fari fari da tsakanin dutse da dutse ko ko fili ne amma fili ne ke san da lasa ta abu ya da mun uku ne ma'ana kilomita biyu ke kilomita kilomita biyu ya faɗin filin wannan na sallah da tsaye ko wannan fili Allah ya sauka a nan sallallahu alaihi wasallam ila kuma tsakanin wannan fili da badar mulk kudini kaga lomita uku sa kana lomita uku sa kana wanda ya bi wannan waje kaula gurubun shan kafin rana da fari ana zara sai manzo Allah ya fakarci a ba ba ta manzo Allah ya kwana a waje ashabi da sahabban waje ashabi hijramu akwai raunuka a cikin sahabban da walai kan zuka sai da raba ne yawa bane a akwai mai yawa dan hijramu da yake cikin sayyidina Ali sun fada a cikin hadisi ranar badar saboda tsabar raunin da yake jikin sa yana alim an ɗaure kan daban da sai kan ya ɓalle in an ɗaure kan daban da sai kan ya ɓalle duk gaba ɗaya a dai ba kamar rauni na ranar uhudu ba ce wayan su ba kama wayan su da kaza ba mai wata ba suna da rauni amma raunin ba wani mai yawa ba wa kana li ashabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dai yace da sahabbansa man rajulun lailata ya hafazuna wa zai kiyaye mu cikin daren nan wa zai gadi cikin daren nan kaga ma'ana gadi da waye ba rashin dogaro ga Allah ba ne a fi sabari man rajulun lailata ya hafazuna wa zai gadi mu wa zai kiyaye mu cikin daren nan fa askatar kawo sai duk mutane aka yi sabida abu biyu sahabai suke in ka ji manzo Allah ya irin wannan tambayar to kila akwai wanda yake ko kuwa saboda tsoron abu. Yanzu aka gama yaki, wa ya sani ko mutanen nan wani yana nan ya dawo don ya rama abin da aka yi masa. Wa ya sani ko sun kankaro wa'anda suka gudu, duk da dai an san sun ji tsoron da za su iya dawa ba, kaza. Amma dai Allah sallallahu wa zai kare mu a wannan dare wa zai yi gado fa kasar kaum duk mutanen da suka yi fa qala rajulun sai wani mutum ya ce fa qama rajulun sai wani mutum ya tashi fa yace ni zan kare fa qala sai manzo Allah ya ce man anta kai waye kun duhun dare ne man anta kai waye qala zakawanu bin abdi kai ni zakawanu ne dan abdi kai qala injinin sai manzo Allah ya ce zauna zauna sun ma'ada sannan manzo Allah ce wa zai kare mu cikin daren nan wa zai gazu fa qala rasulun sai wani mutum ya tashi fa qala man anta sai manzo Allah ce wa ya kai fa qala bin abdu qais dan abdu qais ne qala annabi sallallahu alaihi wasallam ijlis manzo Allah ce zauna ثم مكث ساعة من لا يجد ولا أبو بكر في حكم أوعدا ثم قال ثم سنة ذلك وهذه قال يا مني كوكو أحد إذا أكل تلك أكل مسلم ما يكون زابرا amara rajulun sai wani mutum ya tashi fa qala sai manzo Allah ya ce man anta waye kai fa qala abu sabu'in baban zaki baban zaki yayi manzo Allah ya ce zauna kuma makasa sa'ata sai da aka kaman awa wa qala sai manzo Allah ya ce qumu salafatukum to ku kukum ku tashi ki aiki ku kukum ku tashi fa qama zakawan bin abdul qais sai shi zakawan ya tashi mutum ya tashi ko hadda mu shi kadai فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صاحبك؟ إلى أبو كان هكا متعجب قال يا رسول الله أنا الذي كنت أنا الذي قلت عزمتك الليلة أين هي جمة منكم؟ إذا كنت أمسى نيزا تاجن زنزا سونا نيزا تاجن to kila wayannan su suke bawa wanda akwai wani abu a cikin zuciya ita ba gashi ba mutumin da bai san mutane a arba ba ka ji abin da ya ce ba ku tashi ko uku tashi ku muku wannan magana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dai ne to yanzu kun ga kun ga ta amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi kai kai kai dinga yanzu kai kana ma to tashi ku muku dan dole ce shine mutum da ba in ba da haka wallahi to tashi amma yanzu ku tashi ku uku ya manzo Allah ya san kai ka aiya a cikin mutum uku ne a cikin kai ka aiya sallallahu alaihi wasallam فقال زيد اين ذاهب ابنا مثل ابو كنا غوداتي قال يا رسول الله يا معك انا الذي كنت اجبتك الليله هنا تنقى امسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك الله الله يكايك شكرا يا زمان من الف ثم قال الله يكايك شكرا فكان يحرص المسلمين الشديد غاد المسلمين تلك الليله او النجاري حتى كان اكل الليله اكثر شندري الى اسفات الساعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Kala, mai ruwa ya yi, wayu kalu ana cewa, Salla, sallallahu alaihi wa sallam al'asara, mazalla ya yi sallar al'asar bil asila a wajen a wannan a nan inda ya fada, ba a bazar yana asar. Sallan ma salla raka ata, yayin da mazalla ya yi salla raka raka ɗaya ta sama sai ya yi murmushi. Mazalla ya yi murmushi, ya yi dariya, dariyarsa murmushi. Sallan ma sallama, yayin da maza Allah ya sallama shi ina an saba su ɗan su da lai dariyar ta ne in al'adini ne ba a ba addinin nan ba sai da daddare ba da ji an saba su Allah ba za a gane mutum ya mutu ba kuma in ma a can din ne murmushin kila maza ba a kakatawa yake ba ta haka haka kakata dariya a abin da Allah dariyar ta ne murmushin kila su ɗan ji alamar dariyar alamar murmushin da zai yi wannan kaka ta har aji tare da ya tsasa a cikin da alama ya yi rubushi sallar za a yau sau ina an da masu ya suna ne da hidin dariyar fa kala marra bi ni ka ilmi ka ilmi ya zo ya shirya mun da yasir wa ala janayi na kawai duk kura ta rufe duka a cikin sa haka ba sama idan ya kalle ne da ya ji ma neman lafiya shi ya kalle ne ya man da ya ji ma neman dariya ce ma ba a haka ba zai ba ai tafi ba nawa ne suka gama da ai mutane da yawa sun gama da aikun su fa idan da shehu ya faɗa a zuwa ne wa jibril auki kalu fi a kashaka jibril da ma'ani kalu ne da mika'il an zan su kurukuru a bada fi ta kashaka ta abuwa da ce ya rasu da na ga wani mutum yana yaki a daman na ga wani yana yaki a hagun ana ya ga mutum da mika'il amma ai ba a kamar mala'iku zai zan su ta kai ba kan mutum da su manzon ya iya ganin sa gashi a mala'ika har da fuka da kula har da basama kuma yanzu idan sayyidina mika'ilu da kamar da kamar sa ta mika'ilu da fuka abincin mika'ilu ya zo yau ai duniyar ma ba ta isa ba jibril yana da fuka abincin dubu ɗari shida amma ya ce in na zo gaban mika'ilu kamar kai a gaban giwa in na zo a gaban mika'ilu yanzu mika'ilu ina ya isa kaga Allah ya mai da su abada ya mai da su hukuncin mu ‘yan adam da jiki irin na ‘yan adam ko ma dai ne a cikin zai jiki ‘yan adam sun iya shigowa su ma ga shi na har sun hau abin doki su ma ga har ya yi gudu ya je ya bi mutane wani ya tsere wani ya je an kamo shi don mika ido ne duniya gaba da yawon gare in in mika ido na sati a yanzu mika ido na tuba a wannan abada su hukuncin komai ya same shi hukuncin komai sai a mare shi madan dan annabi Musa ya bada mala'ika mutuwa ya shirya baki gona annabi Musa ya malu mala'ika mutuwa sai mala'ika mutuwa abada kaza kaza Allah kara mana ma'arifa kara mana ma'arifa wallahi Allah za a yi ta wasan kura da mutum ato kai kafin ato abin da zuwa ji san ba kasan ba amma yawon yi in ka san ya a cikin kasan dan da ka hatta jibrilu ma lokacin da ya zo a tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka ga ya dan kyau ba yana da shi da kai kaso ne balaki ya tashi Ada da ada. Kada ko shi ya yake. Kuka fi jinsa akwai kura. alhaji layin da kan saka ba sama ila ɗaya mun murmushi wa ƙala ya ce in kun tufi ɗalabin nasi ka gani nan muhammadu kin kewaya nake ina neman mutanen in kamo su a ga mina ido yana neman mutane ya kamo su kuma wani zuciya ya ɗan kare masu yana ka ga yanzu mika ido na mutum mika ido wanda ya sako ya zo ya yakin bada ba mika ido wancan na zafi wancan mika ido yana ta mika ido wancan na zafi kamar kamar ka ga hoton qur'ani yanzu a ɗau a ɗau a ɗau a ɗau yanzu Qur'anin da yana wasu ina ɗauke shi a hoto ga hoton a gaban ka ina Qur'ani yake yana tare da shi da a kuma na shi ne wannan wata hukuncin sa da in ka yaga hoton mutum ka wulaƙanta shi yanzu in ka kaza kaza sai ka wulaƙanta shi kaza amma kuma ba shi ne a nan ba amma kuma shi ne a nan gashi ko kuma ba ka ɗau ba hoton ba ba shi ɗin ba to kuma a ce Qur'an da sai na ko ya da sun ta kuma kaji shi a sunna ka san shi da idan ko kuma ga ta addida ta sunna ta shi ma ga shi ga ga wani na alamul amru na ruhi a zuciyarsa ga na sifa a cikin lissafi ga na zaki kan yana inda sai to ga na zaki kan yana inda yake ka ba ga yanzu kewayawa nake ina kamo mutane ina neman su sallallahu alaihi wasallam wa ata mu jibril jibril ya zo manzon Allah ba shi ne faraka min kita da ahli badr yayin da wanda ya gama yakin badr ala farasi akan doki kunta godiya mace akan godiya ma'qudin lafiya an daure tsulluwar kanta irin abin da ake wa doki na ado a tattara gashin nan na daure ka yayi wani shauku wanda na daban yana takaba to haka shi ma duniya godiya da yake kai an daure gafinsa kuma ga jibril to shi kuma jibril matsayin da yana jibril shi dokin na da rai ne kan ruhu ne rai ne aka bai malaika da yake hawansa shi ne dokin ita kuma mutuwa ita kuma a kamar rago take haka za a zo da ita rago a yanka ranar kiyama tsakanin ka da aljanna za a zo da rago a yanka Allah ta shi kenan ga mutuwa na yanka ba mutuwa har abada kowa a matsayin da shi kuma rai doki za ka doke ka da daraja da kowane da a ga yanzu rabuna a ita yanka su ana ci dama mutuwa ce shirka kaza kaza kuma doki a ita kama yana tashi da kai yana rayuwa ce shi kuma ana jin daɗin kaza da haka duk inda doki ya saka ma wajen numfashi da haka ɗan rai nan jibuli da nisan sa'adu ya ɗaya ƙasar wajen ta zama batin wannan duk wani kuma ne na Allah yana kan godiya da yadda ake yi to a ga yanzu kun mantan sai na jibrilin zakin jibrilin da kuka su ji dubu ɗari shida wata godiya sai ta fi ɗau jibril alaihi salatu wassalam to amma kuma yanzu wannan jibrilin kuma nan ba wanda ya zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a kuma ya hau godiya sallallahu alaihi wasallam a sufar su je su ga yake zuwa har a sama saniyar da hudu babu kura ta rufe hanyarsa ya zo cikin kura ta rufe hanyarsa fa qala sai jibril ya muhammad ya kai muhammad inna rabbi ba asali ubangiji na ne ya aiko ni ilayka zuwa gare ka wa amara ni ya bori na allah farika ka kan barka hatta tarfa har sai ka ce ka yarda ka san ka ci nasara ka san an karya mai ka to sannan da ko yaya manzo sallallahu alaihi wasallam na yarda na yarda har rabbi ka yarda قال صلى الله عليه وسلم عن عم فظل صلى الله عليه وسلم قريبا يعني جمع ما إلا تقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل شاهد بدا برسول لنا حتى إذا كان بإجل لبيت كنت بيتي أبصد وظل يدعو أولا وجه أمر عاصمة بن ثابت تأكد وانا وجه إجل ساتية قليل فكما الله يقولي عاصمة بن ثابت hauni sarkin dafa kai nasa bina abi a kalai an ya zuluba kunuka ukubata bina abi mu'ayyid manzo Allah yace ina asubu da tuya ukubata bina abi mu'ayyid wannan ukubata bina abi mu'ayyid duk abin da aka yi masa kadan shi ya dauko mahaifar rakun ya zo ya sa manzo Allah yana Allah a maka ukubata bina abi mu'ayyid shi ya shaƙa manzo Allah a cikin Ka'aba har sai da idan suna annabi ma ya fi annabi sallah ya yi hoton sai sai na abu kan yabo ya gabace shi an tambaye ba sai da aji sallah ba a cikin bala'in da ka hadda shi shi ko wanda bala'in ka kawai gaishe ranar da wasu bin abin ma'aikata shaki ranar da wasu bin abin ma'aikata shaki ya yi abubuwa da yawa ya yi wa masu Allah makwacin masu Allah da kasa a yau da makwacin gidan da shi yake ego kazanta ya zo ya ta zubawa goma sai dai manzo Allah ya fashi ya yi wa ya yi wa manzo Allah abubuwa da yawa wasu na abin mu aiki. So, manzo Allah in shi aka taba zai iya yajewa. Yanzu kashe wasu na abin mu aikin duka alkawari ne na Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Sahih al-Bukhari ya rawaito yana sallah a cikin Ka'aba. abu jahil din da utuban da shaiban da walid ɗansu da umar ya bin kalar da ukubatu bin abi mu'aidin da na bakwai mai ruwa ya manta sunansa da na bakwai suna zaune sai a cikin su abu jahil ce wa zai na ga akan hanya kabilar kaza sun jefar da mahaifar ba kuma su ya haihu ɗin nan a ta yi kuka ta yi kaza ba zai je ɗebo ya sa wa riyar ɗin nan wanda yake so ya nuna mutane kullum shi na Allah ne ɗan riya ba zai je na ko ya sa masa kuma su bin azimu aiki ya ce shi ne ya je ya ɗauko ya zai sa manzo Allah sallah kare yanzu ya ga alfarman maka ba ya ga alfarman ka'aba ba ya ga alfarman sallah ko kowa ya san sallah da ta yi wani abu ka ce Allah take zuwa kowa ya zama da ya ba karanta da san kuma na Allah ne abin ya zama na rai ne a duk da daraja wannan ba ya sa masu Allah Abdullahi bin Mas'ud ya ce ina kallo a wallahi bai san son da kuma wanda ya zauna a sai da Abdullahi bin Mas'ud ya ga wa ya sai da Fatima ta Sahara ya so ta dauka an sake su ta sake su ta sake su ta kama da Allah ya karanta شرف خاف من يخاف الله وخاف من لا يخاف الله kaji tsoron mai tsoron Allah ni du'a'i shi da kaza kaji tsoron wanda bai tsoron Allah ni du'a'i da da kaza to yanzu mutum yana sallah bawan Allah kuma sai da garin nan din an yi addu'a ko suna kamar sai da garin nan din an yi addu'a Allah yana kama su ma wani masu addu'a ne Abuja ne ranar Badar ma shi fara ma addu'a ni kaza فأي مزال يا أكا اللهم عليك بأبي جهل عليك بعتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة والوليد بن ش- آه، عتبة وعقبة بن آه، أمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط Allah ya faɗi sunan da na bakwai ɗin abada da ruwa ya Abdullahi bin Mas'ud ba da ya ce da na gasu ta ko ya ta Ali ya faɗi to yanzu an yi bukari Abdullahi bin Mas'ud ya ce a gasu da Ali ya ta ko ya ta Ali ya faɗi gaskiya ne yanzu su guda biyar ɗin duk suna ta an kure ta ciki amma wannan na bak na shida ɗin shi ga inda manzo Allah ya sa a kashe alƙawarin Allah ne yanzu Allah ya kashe su to shi kuma a ce a yabe mar kaman kaka yanzu wanda ba ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan kamar na Allah ne. kamar yadda manzo Allah zai faɗa da kan sallallahu alaihi wasallam da duniyar ka an yanzu da ba ka wanda uno ka ubatan bin abi mu'ayyid wa kana asarahu Abdullah ibn Salama al-Ajlani Abdullah ibn Salama al-Ajlani ne ya kamo shi ya kamo ubatan kada ana ubat ya kulu sai ubat bin abi mu'ayyid ya dinga cewa ya waidi wai kai tona alama ku akan da za a kace ni ya ma'ashara quraish ya ku taron quraish min bayni man aula su shauran ribatattun ba kai ni kadai za a zaba su shauran ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adawa da tabiye kayyarka da abba wa rasul tabiye kayyarka da manzo Allah shi kenan abin da ya dawo mana kayyarka da Allah da manzo Allah قال يا محمد yace ya kai Muhammadu man suka afdalu bai wannan taka da kake da tana ina kai mun yanzu ake wanda Allah ya daure ni faj'alni ka rasulun min qawmi ba wai ina so ka yafe mun bane ni ma kai mu hukuncin mutane na in ka kashe su ka kashe ta in ka kyale ni ka kyale su kun da ke da wannan kamar yana cikin lafiya ba za ka wannan magana ba bata an yi kara tulin mai tsoro ka sanya ni ma mutum irin mutane na in ka san samu in ka kashe su ka tantance ni ma kashe ni wa in mananta alai in kai musu baiwa to mananta alai ni ma sai kai mun baiwa wa in akanta min umar da an ka rufansa kuntu ka adi ni ma in gaba a waje na ya muhammad mallin su biya ce to yanzu ka kashe ni wa kawai wa ƴaƴana قال سيمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار لا تموت من جهنم يمتلئ فقد كما هو آسو في آسو mutum ya ta izgiri ya yi ta shaidanci kafin Allah ya kawo shi Allah ya kawo shi kuma ya langwace yanzu mutum za ga yana ta abin da ya gyara sai an ɗan gotar da ɗan wani abu da yoyo Allah to shi ne na cewa ya san wani ba da lafiya ita duk tsawon da ba da sai ga rawani a baki da na ga rawani ba da din na a baki ko ba da shi kace ina da zai ko ina ila rashi lokacin da wani ya cire ma kuma ba ya ji ba sa wani ba ya cire ma shi ka karo da a baki Allah ya bada mai ga Allah duba kafirar billahi wallahi ba san wani kafiri da Allah da manzon Allah ba wani kafiri da littafin Allah mu'ubiyan wanda ya cuta ni na biyu wanda ya cuci annabin sa irin mutum na basu Allah da kan mutumin da yake kin Allah da manzon Allah da littafin Allah ko wanda ya cuci annabin Allah irin wannan mutumin sa fa ahmadullah ana gode wa Allah allazi huwa qatalaka Allah ne ya kashe ka ba mu ba ka kaji har wannan manzon Allah ina yake ya fara wanda Allah zai iya kashe shi Allah riga ya yanke man gudu duka in addu'a da aka yi ma a maka duk gaba ɗaya duk gaba ɗaya Allah ne ya kashe kuma addu'a Allah sallallahu alaihi wasallam fa ahmadullah allazi huwa qatalaka Allah ne ya kashe ka wa aqarra ayni ya sanya ya ido na min ka wannan ma nazaru khaira yayin da suka sauka a wani waje da ake cewa khaira kuma shibu wuri ne tsakanin duwatsu جسم براءة براءة جسم براءة براءة أسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكنائي وسمى الله يا رب الكريم ومنا أنا بين أصحابه فكان متعالى وأن وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة من قال يا أيتي زيد بن حارثة يا رب وعبد الله بن رواحة بن رواحة عبد الله بن رواحة من الأسيل لك كم أسيل من قال لك شكوك فهم هنا وكبروا ومتعالى مسجد الشارع فجاءوا يوم الأحد أنا الجمعة كي بدأ kuma suka fito ranar juma'a din suka zo madina ranar lahadi da zai kwana biyu suka yi tafiya ce ta ƙasa ko ta abin hawa shi abdullahi bin rawa yana kan nasara shi kuma bai gudu ne hari ta kamar Allah ya bashi takura kuma ta kasuwa kala kuma manzon Allah ba wanda Allah ya bashi takura ya hawo fa da ku yaba da suka zo madina ranar lahadi shabba duha rana ta taki rana ta lokacin kanji wa faraka abdullahi zaida shi abdullahi bin rawaha da suka zo shiga madina sai ce zai to kai zai fita shiga cikin madina a ce ka ga wa baba annabi da kai ta ni kuma zan je a wani dan wajen kuma da nan ne a wani shi kuma zai je na zaida bil akida a akidiya akid nan ne inda ake daukar haramar makka fitowa daga madina kenan to sai bashi a nan akida shi ya je cikin gari shi kuma gefen gari zai fi gabu gidajen da suke gefen gari ungoyi da suke gefen gari wanda ala abdullahi binani abdullahi bin rawa haka sai dinga kira duk ƙauyen da ya zo shigewa a larani da suke abu da ragumansa ya ma'asharar ansari ya ku mutanen madina mataimakan manzon allah abu shiru ku yi bishara bisa ranar rasulullahi da lafiyar manzon Allah da kubutan manzon Allah Allah ya kubutar da manzon Allah wa qatlul mushrikina da kashewa kafirai an kashe kafirai wa asli an ta dauro su kutila bin rabi'a an kashe ayar rabi'a su biyu wa bin al-hajjaj an kashe ayar hajjaj su biyu wa abu jahl an kashe abu jahl wa kutila zarqatu min al-aswad an kashe zarqatu min al-aswad wa umayyah bin kalab da umayyah bin kalab wa usira suhayl bin amr an dauro ma suhayl bin nan da muka sani dun an ya mai gabo wanda haƙoran da mai kaso ga dan haƙora da zai fita dun an ya din nan ka je ka daga din nan an an dauro shi fi asla yana nan cikin ribatattu fi asla a cikin ribatattu ko kuma kafiratun masu yawa قال عاصم بن عدي عاصم بن عدي فقلت اليه وحيطوا قبيله يقول لك سلام قبيله sai na tashi kan hautu na tafi inda yake ba kula su sanar da masa a haka yanzu don Allah abin da zai faɗa daga kai ma ta kula abin da zai ya buna rawa haka ya kada haka ala iwan ba kici na rantsa da Allah gaskiya wa kadan ya tsadu ba ko ko wala ga wanda Allah ya yi so kan Allah zai gomi ko wa ma abul asra da ni ba sun nan da da shi muqarrabina an daure su a waje daya ثم تبع دور الانصار فلا يدل بجنة تجم متعنا مدينة في العالية أتم وجد الله يجي وجم بنو عمرو بن أوس وكأمتا ووائل هو أن كبيرونية إلى تجم منازلهم إلى إلى سماع بلاد متعنا فلا أدو إذا ما أنت من ربنا سبحانه إذا ما أنت أتعلم ساجي يا رب أقول هكذا يجي بنقول gidan da jini yana yi musu bisharar matsalar sula da kada ya samu nasara. Kafa sharafin yaran daren gida gida ya dinga bin wasu biya ne ta tuna ma yara suna bin da gudu. Wannan jin ya ka yan shela. Duk mun samu ragowar yan shela kaɗan a kan Sarki ya gaishe ya kuma ya rena buga ganga. Sarki ya ce ka ya ji wani suka siya a mata abubuwa ba da sai sai sanarwa a rediyo. Duk gaba. Ya su ne wa'annan rediyo. yara suna gudu suna bin sa ko ya kuma suna shafu suna abun da ana an kashe abun da al'amma su ku fasiki a can ta hau ila bani kuma ya tafi da zaidi har ya je kabila bani kuma ya tafi da zaidi kila su ne karshen wani bangwa bangwa wanda jima zaidi shi kuma zaidi ibn ra'a ibn harisa dan harisa na zaidi shi kuma yanzu ala na kasin da sai a kara umman don Allah kan ba'i kasuwa yubashiru alal madina shi kuma zuciyar madina dan inda manzon Allah yake masallaci da sahabbai da kaza kaza kalan ma da al musalla yayin da yazo masallacin idin manzon Allah dan musalla ayo tana da saha ala rahilat yayi kururuwa yayi ihu akan zakumin sa قتل بطولته انكشف بطولته وشيبته كشيبته بلال ربيعة عين ربيعة وابن الحجاج عين حجاج وابو جهل انكش ابو جهل وابو المفتري انكش ابو المفتري وطمعة بن الاسود انكش زمعته وامية بن جلبي لامية وقتل سهيل بن الانكى وما سهيل يا انا ان اولوش ذو الانيال اللي يزقوا في أسرائيل أنا تجيري بذلك كثيرا ما سوى فجعل الناس لا يصدقون هاي هذا هاي هاي وش أول ما زين وإذا من أنا تجي بخاف أنا أمكن وإذا من أنا أرجع عليه سعيد ولا نعتاش لا أتي وأنا أبي أمام هاي هاي هاي هذا ويقول mutane suna da wato kare ma kuma ga madina mutane a kai a wannan lokaci da kada adan nasu nasu kan madina da ba mu ne a ban manzo Allah mu ne ba ku kai sai su kuna zai da ba ta ga da zai bin haris ta dan haris wa yaqulu la suna cewa ma ja'a zaidun illa fallat a gan shi na alama sa gudowa ai kan sa gudowa ai Allah kenan ko kuma cewa dungu halle daya fallu wanda ya gudo daga kuma fasin suna ko mutane na wanda suka fito daga wajen kana ce musu fasu sunan fasu mada illa mada kafin shi nan fitowa ya illa hatta gazan musulmuna har masu imani ko kuma ne abu mamaki ya kuma Allah ne mai taimakon annabi Muhammad ba ko ya zama ba ko kuma ga bai da annabi ne da annabi suke yaki ba ko kuma abu ya su kuma musulmi ba imani abu ya ba su har aka yi tsoron suna kasa ba وقدم الغيب الغيب وإن لم حين سوى على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم sun gama kunyar yan manzon Allah rukaiya suna makabarta duk baki a makabarta ga tanan kusa da su Allah da su ta zo da kuma kala an gama kunyar yan manzon Allah binta rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baki an gama kunyar take fa qala rasul sai wani mutum ya faɗa min al-munafiqin daga cikin munafiqai sai usama da bin zaid kadan zaid ne magana kudura sahibu kai zahiri abin da nake gani ba wai uban ka ba ce shi abokin na kuma gaba daya an kashe shi muhammadu ma gaba daya an kashe shi wa man ma abu da duk wanda ya tsara da shi wa qala rasulun min al munafiqin wani ma daga cikin munafiqai ya faɗa dai abiru babata da kuma wani sahabin mutumin madina abul babata bin abdul munzir qad tabarraka ashabu wai jama'an kutun shawiya ma'ana an wace ga zai su da fata da aka da Muhammad Mara ko Muhammad ya dauko ya gudu. Ai kuma ai mutanen ku sun watsi. Sabar rukan watsi wanda la ya tami una min abada ba a tsara haduwa ba ai ku nemi sulhu da mu kai a garin nan ba. Ai an riga an watsi. Dan dan bada labarin ka. An riga an watsi. Wa qad qutila aliyatu ashabi alama duk manya-manyan an kashe. Kun gare ga yau dan wannan ne ya hukunci da Muhammad shi kansa Muhammad ma an kashe hadi na kasu na arifa rako mun sane je wannan gashi nan mun sani ko haza bai da wannan bawan sane gashi la ya ji ma ya kula sai da tsoro ne san abin da yake rawa ji mutanen da yake cewa an kashe sai da ma san ba bai san ma da yake cewa ba yana rubuta sai da tsoro ko da a fallan gashi nan gudowa ya shi kadai gashi idan je ya go ala abulu baba shi da abin abulu ba sai يكذب الله او لعل اي سمدان انك فتح والله ابن لبيد يا فتح شيء لك وقالت اليهود هاي اليهود او ما تدعوك ما جاء بيد كتاب الله خذوا واي كريا يجي اي كريا يجي قال اسامه اسامه يا اسامه يا ابن زيد بن زيد رجيب sai na zo a taka rauta da ya kira ba zo mu gana ba zo shi ɗan ya gwada ba zo mu gana ka kulsu ya abad ya baba a haƙo ma ta kun don Allah abin da kake da baba gaske ne don Allah baba gaske ne kake faɗa a cikin gobe da wadansa ƙarya ba don Allah baba abin da ala i wallahi na rantse ma da Allah dana haka gaskiya ne ya bulai ya kai dana fa kau fa kau ya tsira ai sai fa zuciya ta abu ya karba ba a ciki فرجعت الى ذلك المنافق نجاوى دون سن منافق فقلت سنتي انت المرجئ wato kai ne dan yada propaganda a garin nan ko annabi yayi na kana ka sai ka to bari annabi ya dawo sai na ga mai ya dace wa wato kai da san yaɗa propaganda a garin nan ko jira sun lata gwamnati da musulmi ko wallahi la yuqaddiman naka muhammad wallahi sai annabi ali aka kai ma idan ka jima in ya dawo kala ya suri banna kulubak wallahi sai annabi ya kai ma bari ya dawo sai na faɗa masa duk abin da ka faɗa fa qala sai ya aba muhammad ya kai baban muhammad yake ga ta saboda usama su ma ya haifi da an saba muhammad su su biyu ne katal suka suka haifi hawa hudu kuma ta hawa hudu na suka ga annabi Hadisa ta ya ga manzo Allah ya musulunta Zaidu ya ga manzo Allah ya musulunta Muhammad ya ga manzo Allah ya musulunta Muhammad dan Muhammad ya ga manzo Allah kuma musulmi Allah ne ya saba kai haka Kuhaba ya ga manzo Allah ya musulunta Abubakar ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta Abdurrahman dan ya ga manzo Allah ya musulunta shi ma Muhammad ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne suka da wannan hawa kuka aika za ga wani sabon da wani sai daga kansa zuwa dan ko daga shi da ubansa da dan hawa uku ya fi gaba da to sai ka sai mulaku kace ina ba Muhammad ya ke baban Muhammad inna ma huwa shawsa wallahi ba ina faɗa wani ma mutane na fi wallahi ni ma mutane na fi suna faɗa shi ne ni ma na faɗa ka jafura alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad